وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليهم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة تمام المسلمين من أقارب وديار الله سبحانه وتعالى من قوام قومي cikin ikonsa da kaddara wasa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 21 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 12 ga watan biyu na shekara 2023 miladiya kamar yadda aka saba ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka littafin risala na hadisi da yake rawani littafi da yake bayani a kan rubuce na shari'a ta addinin musulunci a kan mazaɓar da imam malik allah ƙara masa yaba a watan sati mun shiga sabon bari babu na shida babu ne da ya san kamar mutumin da bai samu ruwa ba ya yi kamata shi ne sai yi taimama da kuma da siffar yadda ake yin taimamar shi ne babu liman lamar shi ma'a wasu fata taimama mun tsaya a kan gabar wa ƙadar ya al-malik liman zakara salawat an yusalliha bi tayammun wahid bai tsaya kan wannan gaba an rawaito daga imam malik Allah ƙara musu yarda ya ambata game da mutumin da ya bar salloli na farali ya bar saboda mantuwa ko barci ko kuma a da gangam ya bari yanzu dai daga baya tuba kuma yana so ya rama saboda haka aka ce falahu an yusalliha bitayammun wahidi kenan ya samu zai yi waɗannan salloli da taimama guda ɗaya sawa'un ya kasance lafiyayye ne ko marar lafiya ne ko mai bulaguro ne ko kuma a amazan magana ta farko ita ce ta ibn sha'ban magana ta biyu ita ce ta ibn qasim kuma wannan ita ce mashahuriya to inda zamu tashi shine wata yammumi bi sa'id tahir ko ya ga gurin kenan wata yammumi bi sa'id tahir ku ba su shafi ina shafi nan ina da tatmamu dusu to kenan a ba da shayi ko wanda ya samu ya ba wa wani fashi kwambe ne benten to adiba fashi benten to yanzu kenan bayan an gama mana bayanin taimamar ga yadda mutum zai yi to yanzu kuma za a siffanta mana yadda ake yin taimamar shi ne ke wata yammun bisa idi ɗaya ita dai taimama a musulunci ana yin ta da sa'idu ɗahir ma'ana turbaya ko bagire wanda yake mai tsarki gurin da yake da tsarki ko kasar da take da tsarki ko reren da yake da tsarki ko kaza ma'ana ne duk ƙasa abin da yake kan ƙasa mai tsarki amma mutum ba zai je yake mama ba a gurin da yake da najasa ko da ƙasar ce a sai a nemi guri a sa'id in an ce sa'id dukkan abin da yake fuskar ƙasa saboda ga shaki ma sai amma kuma ya zama mai tsarki idan ba gane ba sai yake wa huwa ma zahara ala wajhil araji idan an ce sa'id shine duk abin da ya bayyana akan saman ƙasa dutsi ne waye da sauransu min ha daga cikin su min turabin na daga turbaya laka ko auren ko yashi rere au hijaratin ko duwatsu au sabhatin ko kasar kanwa ko kasar gishiri duka waɗannan ya halatta mutum sai shafe su yanke mama in har taimama ta kama ka kamar yadda muka yi kenan sharuɗin taimaman na baya ga dalilan da suke sanya a yi taimama mun karanta wancan sati ko kenan yanzu kuma sufar ya ake yin taimaman ne ya ce to ta farko ana yin taimama da sa'idu dahir ana yin taimama da mi sa'idu dahir to me sa'idu dahir ya ce shine ruwa ma zahara ala wajen arab duk abin da ya bayyana a fuskar ƙasa a abuwa kai baka gane ba sai ce min turabi doki turbaya laka ko yunku aurabin ko lere yashi awun jaratin ko dutse awu sabakatin kai ko kasar kanwa ne inda asalin wurin yake to shari'a ta baka dama duk sai ka shafa sai ka yi yanzu ka je kasa irin kasar guraren da suke fitar da kanwa za ka samu kasar tasu ma kanwa take ruwan aka fitar da shi kanwa yake to da ruwan da kasar dukkan su masu tsarki ne saboda asalinsa halittar allah subhanahu wa ta'ala ne bai canza musu komi kuma wannan ruwa bai cikin waɗancan ruwa in za ta gayyana ausafin salasa shi ma mun karanta a baya ala misali wurin da ake fitar da gishiri to dole in ruwan aka fita aka yi nishiya aka fitar da ruwan doka ya ka same shi na abin gishiri in kanwa da sai ka same shi na abin kanwa in kuma muraren da kasar su baka ce laka baka ce in aka fitar da ruwan sai ga shi baki kirar to duk waɗannan a shari'ance aka ce wanda abin asalin shi halittar Allah ne to wannan bai cewa kuma yana nan a matsayin shi na ruwa mai tsarki ita ma kasar tana nan a matsayin ta na mai tsarki ina ba ta bayyana kenan saboda haka ruwan za a yi za a yi arwalla da shi za a yi wanka na ibada da shi haka kasar ita ma sha a shafe ta a yi taimama da shi duk wannan bai canza ta a'a abinda aka hana wanda shi dan adam ne ya canza halittar abu ruwa ne ka dogo shi garau yanzu kuma sai gishiri ya shiga to za ka kaɗan adam ne ya sami shi wani abu to shi yanzu ya tashi daga matsayin wancan a abokanwa ko wani madara ko sukari ko wani abu to ɗan adam ne ya canza to amma in asalin abun da ke to wannan ba ne ba to shi ne ma a nan wajen taimama ma asalin ƙasar in da take to bai cutarwa musamman mukaddara hannu ya misali kamar yanzu gurin da ake fitar da siminci kaga kasar da ake fitar da siminti ai daban zakan ta kamar siminti lamiston wannan ita lamiston ne to saboda haka in asalin gurin ne to sai ka shafe shi sai ka yi taimama taimama ta yi taimama ta wanka ce ko ta arula ce ta yi amma da za a ɗauko ƙasar a je a sa ta cikin inji a sarrafa ya zama siminti to yanzu kuma ba za a shafi simintin ba a yi saboda mai dan adam ya canza masa halitta ina ba ta manta to haka ma ala misali gurin da ake fitar da kibrit ma'ana irin farar wutan nan sulfat gaje taimama ta kama kawai sai ka shafi gurin ka yi taimama ya yi in ma ruwa aka fitar idan ruwa ya fito a gurin ruwa ne mai tsarki sai a sha a yi ibada da shi amma da mutum zai ɗauko ƙasar yanzu ya tabo da ita to yanzu ka zo da ita gida to yanzu ko kai halitta da shafe ta ko da ta asalin ce saboda ka ɗauko ta daga asalin ba gurin ba yanzu ka zo inda asalin ba gurin da bane ba ina ba ta fahimta da ana misali ma mutum zai doko shi ba ruwa da yake wancan gurin mai kanwa sai ka zo da shi inda kuma ga ruwa mai kyau to yanzu kaga ya tashi yanzu hukuncin ya canza a can mai tsarki ne amma yanzu in ka zo da shi a nan yanzu kuma ya tashi da wannan matsayi ina ba ta fahimta tun da babu to haka ma kasar guri in a can ana misali kasar da ake tono zinariya ne in a can ne sai ka shafa ka yi taimama ta yi amma da za ku kwaso ƙasar ka zo da ita to zuwa hukuncin ya canza ina ba ta banta kenan komi ne ne a gurinsa ake amfani da shi to shi ne ce kullum ma sa'ida kullum ma za huwa ma zahara ala wajen adad min turabin aw ramin aw inshar aw sab'a yadrubu bi yadayhi al-arada to shikenan yanzu mun samu ƙasa mun samu bugire mai tsarki shine sharadi na farko na taimama mana ruwa ka rasa ruwa wanka ya kama ka na janaba ko na na ibada ne baka samu ruwa ba to sai aka ce sai ka yi taimama kan bacin wannan sai halatta maka yi ibada mace da yake shi ya dauke mata zata yi wanka to saboda haka ba a samu ruwa ba to taimama zata zai mata wannan matsayi to ya ake taimama yace yadda rubi yadayhi al'ada da farko mutum zai dora zai bugi kasa da hannayensa kenan yanzu bi a hankali kenan za a siffanta mana a mazhabin malikiya ya ake yin taimama shine na farko sai ka ajiye hannayenka a ƙasa ka buga su fa'in ta'allaka bihi ma shay'un na fada huma na fada na hafifan yanzu da ka ɗora a ƙasa sai ka ɗaga sai wani abu ya ta'allaka da su a jiki shi na kace na fada huma na fada na hafifan mana sai ka karkaɗe karkaɗewa mai sauƙi wanda ya zo a suna ma sai ka bushe bushewa shi ne ya zo nasu mana sai ka bushe wannan abin don kai cutar da kai summa yamsahu bihi ma wajahahu kulluhu kulluhu masahan yanzu kuma sai mutum ka doko ka buga ka kakkabe ko ka bushe da abin da yake cike na abin da zai cutar da kai yanzu kuma sai ka shafi fuskarka shine yamsahu bihi ma da hannayen duka biyu sai ka shafi fuskarka da su kulluhu duka an ga wannan sun mayar da rububiya dahil arada yanzu kuma sai ka sake komawa sai ka sake buga hannayenka a ƙasa bayan musahu yi munahu biyu surawu yanzu kuma sai ka shafi hannunka na dama da hannunka na hagu kenan sai ka shafi hannun dama haka da hannun hagu har zuwa wa ya ji al'asabi a yadda yusra mutum zai sanya yatsun hannayensa na hagun ala atrafi asabi yadda yumna akan gefen hannunsa yatsunsa na dama kenan haka kenan ga hannun hagu yatsun sai ka dora su akan gefen yatsunka na dama sun mayumirru asabi abu ala zahir yadda wa zira'i yanzu kuma sai mutum ya shuɗe ya miru shi ne haka sai ka shuɗar da su ala zahir yadda a kan bayan hannayenka wa zira'ihi da kamu kenan nan bayan hannu nan kuma zira kenan sai ka taho da shi a haka a gani sai ka taho da shi bayan hannu wa kada hana alayhi asabi'ahu ana tafiya yace to kuma amma idan ka so ba haka zaka tafi da shi a jiki ba yake wa kada hana to kuma sai ka lankwasa hannayenka kenan ba zaka miƙe haka ba ka dogon shi haka ba a'a wa kada hana shine hala'in nan ma'ana ka lankwasa alaihi asabiya wa ayatu kenan ka tafi da su a haka kenan kenan ba miƙe sai ka tafi a haka ba a'a in ka so kuma sai ka lankwasa kenan ya tafi da su hatta ya buluka mirfaƙaini har sai ya zo murafaƙaina kenan shi sai ka bude su haka haka haka haka har sai ka zo murafaƙai summa yaj'al kaffahu ala ba'in zira'ihi min tayyib faqai yanzu kuma idan ka zo bakin murafaƙai nan shine murfaq nan ku nan kuma murfaq ina ba ta bayyana to yayin da ka zo nan kenan bakin murafaƙai ana bayyana yace sun mai ji alkafahu ala badin zira'i yanzu kuma sai ka jiyo hannunka kaf nan da shi da kaf ala zahin zira'i kuma yaka jiyo shi a sama haka kenan in ka zo haka to yanzu kuma sai ka jiyo shi haka ina ba ta bayyana su mai jihar kafa wa labaɗin zira'i min ɗayi murfaƙai ma'ana daga gefen murfaƙai ma'ana daga gefen marafaƙai shi ne da gefen kakadana sai ka shigo da shi qabidan alaihi ma'ana kuma in ka jiyo kana mai jin da haka jimkewa to sai ka jiyo shi kuma sai ka jimke haka shi da qabidan kana mai jimke wurin ba ka bude shi ba hatta ya bulugal ku'a har sai mutum ya zo kuɗinsa min yadihi al-yumna na daga hannunsa na dama kenan in ka zo nan sai ka juyo shi haka sai ka kama kuma sai ka tago da shi haka har karshe summa yajri ba'in bahamihi ala zahiri bahamiyatihi sa'annan sai mutum ya juya ma'ana yaji ya gudanar da bahamihi babbar yatsanyarsa ala zahir ba'adu yadihi yumna sai ya shurar da haka kenan sai ka miƙe in sun zo duka sai su haɗu ina ba kamar da kenan shi ne sai ka jiyar da ita sun ma yamsa mu yusra bilimu na haka za to yadda kai aka koya maka yi dama to haka hagu ma ita ma sai ka dogo da sai ka mata haka ita ma sai ka taho da ita idan ka zo kuma sai ka lambasa sai ka taho sai ka fiyar da ya ɗanya haka shi ke haka za a yi haka fa'iza balagal ku'a masu hakafa huliyumuna da kafin sura yayin da mutum ya zo kuɗi yanzu ya shafi hannunsa na dama kafinsa tafinsa na dama da tafinsa na hagu sai ka shafa ila akari a karan haini zuwa ƙarshen yasu da ka zo kuɗi kuma zai kama sai ka shafa haini zuwa ƙarshen yasu walau masahal yumna bil yusra wal yusra bil yumna kaifa sha'a wa tayassara alayhi aw aw abal masa la ajsa to ga karin bayani yace walau masahal yumna yanda haka ne aka nuna maka na karantar da kai ma da yace haka yake mata kai to amma da mutum wani iziri zai sanya yace walau masahal yusra bil yumna da mutum zai shafi yumna bil yusra dama da hagu wa yusra bil yumna hagu da dama kai ba sha adiyan da yaso wa tayassara alai kuma abin ya kawo shi sauki wa au abal masa amma kuma ka tsaya tsakanin Allah kab ka cika shafar la ajza yayi amma an fada maka hanyar da yafi dacewa wanda yafi falala yafi lada da za ka juya inda ka shafan ya cikar to ya yi ina ba damar da kenan mutabi muna darasin mu kenan a kan mazhabar malikiya to kun gasu a mazhabar malikiya haka ake yin kirmama bugu biyu ake na farko a shafi fuska na biyu a wanke hannu wanda ita ce taimama a mazhabin ta imam malik allah kara masarda in mutum yayi tayi amma inda mutum zai ɗauki nassin hadisi shi kuma wanda ya fi sauki manzala sallallahu alaihi wasallama bugu ɗaya yake bugu ɗaya ya sha fuska ya sha hannun shi ke bakin nan hannun ba sai an shafi nan ba saboda haka da kanka wata ran wani yayi ka ce a to ya fika shi ya fika nan shi hadisi ga yayi gaddance ma'ana wannan magana ta malikiya su suna da rauni na ƙari na gobe ina fata an fahimta amma duk wanda mutum yayi yayi amma ka yi na sunna shi ina fata an fahimta wannan shine ba wani kuma sabanin fahimta ne kawai a sunna kawai kai bugo daya ta shafuska ta shafi hannu bakin nan ya isa amma a mazahar malikiya sai ka yi rungo biyu na farko ka shafi fuska na biyu ka shafi hannaye maimakon shigo bakin kuyi sai ka kama a fara kai shi ma yayi ina fata mun da kenan in kaga wannan yayi to ka san shi mazahar malikiya yayi in kaga wanda yayi shi kuma nasin hadisi ya doka to zahirin hadisi ya doka shi kenan Allah ke muke kenan abun ba abun garrama bane matsalar rashin karatu ne da yake gada su ma kuma ba da son zuciya ne suka yi ba kullum kokari ishtihadi ne na malamai iya kowa ya fahimci abin ina ba dafarta shi ne ya gurgura a gaske shi ya sanya imam malik ya zai yi fatawa da daga baya za a samu wani hadisi wanda zai inganta ce to ni ma ko ina na ajiye wannan magana ta zai sai dokar da hadisi shi ke kenan abu ba na garma ba ne wanda sauransu in ne ne wanda ya bi shi ne kari wanda nasin hadisi ya zo da shi a kai yayi na'am eh eh
eh
so rai da gaske shi ne ba don ma baka nan farkon babu ai damu haka ne tun farkon babu wannan shi ne darasin da ake so a karantar da mu janaba ta kama ka ko da yake zai zo ƙarin bayani ko kuma jinin al'ada ya ɗauke wa uwar gida an nemi ruwa a rasa ko kuna daji to kuma ga lokacin ibada ne kenan saboda wannan janaba ba za a yi ibada ba ba za a yi sallah ba a'a ina ba ta manta to shine sai musulunci ya halatta mana abinda zai zama ne mana madadin alwallar mana ita ce mama kamar permission da zata baka ta yi ibada amma ni ba ta doke maka janaba har yanzu janaba ka tana nan har yanzu wannan da dokewar jinin yana nan amma ni yanzu an baka permission yin ibada sai ka yi taimama ka yi sallah kuma in kai sallah ta shi na kayi kuma ko da an samu ruwa yanzu an samu ruwa to wajibi ne sai ka yi wankan janaba ita ma an samu ruwa wajibi ne sai ta yi wankan ina fata manta amma kuma ba a sake sallah sallah ta ta ta yi ɗaya kuka so a shi addini addini sauki ne gari kawai rashin karanta shi ake ga ta dinga mana shantaji ana nuna mana ana mana labarin su addini musulunci addini na tsanani addini kaza kawai makiya ne da suke mana shantajin abu in ka bi shi abu ne mai sauki babu wani wahala a cikinsa haka ne kenan duk lokacin da janaba ta kama a babu ruwa kamar a daji ko kuma mun yi bayani sati baka nan a'a ga ruwa kana da ruwan ga wannan bumburutun guda to amma mi tafiya taka mai nisa ce kana cikin tsakiyar sahara in ka ce zaka dinga arwala da shi ko kai wanka to hallaka za ka yi to ga ruwan naka sai ka maki shi kai kan ma sai ka dinga auna ba kana sha yanzu ruwanka kawai na sha ne duk lokacin sallah sai kai taimama ina ba ta fahimta ai shi ne mun karanta a sati ana yin taimama ma kuma ga ruwa amma saboda min larura sai in ruwan ya kare kuma gabatar da kokon su ce za shi to sai shari'a ta ce a ji ruwanka ka dinga ta kana economic kan har ka samu da tsallake wannan matsala saboda wannan ruwa amma kuma kai ka dinga sallah ka dinga sallah ka dinga taimama kana sallah in ma janaba ta kama ka sai ka yi ta taimama kana ta sallaka har kauta ina ba ta fahimta duk abin abu ne sauki wa iza lam yajid yau ga ma magana ka tazo muna kan gaba muna kan sauka wa iza lam yajid junubu aw la haidul ma'a liduhri tayammama wa sallaya ya ce wai zalabe shi da junub yanzu mai janaba namiji goma ce awul haidi ko kuma wadda take da jinin al'ada shi ne ɗauke mata shi ne in zalabe shi ma ga janaba ta samu mutum bai samu ruwa ba al'ada ta ɗauke ba a samu ruwan da za a yi wanka ba wankan da za a yi ruwan wanka ta yammama wa sallaya to shari'a ta ba ku dama kawai sai ku yi kemama ku sallah idan ka bar sallah ta wuce ka to anan ba uzuri ba da ka yi laifi abun Allah subhanahu wa ta'ala saboda an baka dama ka yi kemama ka yi sallah fa iza wajada al-ma'a amma fa idan aka samu ruwa ta da'ara yanzu sai ku je ku yi wanka mai janaba ya wanka mai ɗaukewar jinin al'ada ta yi wanka walam yu'in dama sallaya amma ba za ku sake duka abin da ku sallata ba shi ke na sallata yi kina gama sallah kana gama sallah kawai sai ka ce ga ruwa ya zo kawai sai ka ɗauka ka je kai wankan ka da kayi wanka kuma ya ci gaba da harkarka sallah ta yi ita ma haka da ta yi sallah wanka ta ci gaba da harkar ta sallah ta yi amma sai dai wala ya ɗa'ur rajulu in mura'atahu allati in kaɗa'a an ha don muhaigin auni basin bita ɗagurin bita yammu to gajen kunne wannan kuma ga maza aka ce wala ya ɗa'ur rajulu in mura'atahu to amma mutum ba zai kusanci iyalinsa ba allati in kaɗa'a an ha don muhaigin wanda jinin al'ada ya ɗauke mata awon nifas ko jinin biki ya ɗauke mata sai ta yi tsarki bi ta ɗaukuri bi ta yi amma sai ta yi tsarki da temama ma'ana ne jini ya ɗauke mata sai ta yi temama ta yi sallah to garga ta yi temama ta yi sallah kake a har yanzu kuma kai ita an halatta wata ibada amma kuma kai har yanzu har yanzu wannan bare mai tana nan hatta ya ji da minal ma'i ma ta tadawwaru in kana so ka je to tukuma ka je ka yi jigila je ka nemo ruwa ka nemo ruwa ma ta tadawwaru biyu ta yi ruwan da zake wanka sun ma ma ya tadahara ni biyu sannan kuma in an gama kuma wannan kuma ruwan zai ce ku biyu kenan sai ka nemo ruwa kashi uku na farko na ta na wanka domin ya halatta maka kusantarka na biyu sa'annan kuma in an gaba kenan naku na wankan kuji shine summa ma ta da harani bihi ma bi jami'an duka su tare da rabi wa bi babi jami'is salati shaykhun min masail taimam yace malam take wannan kadan daga cikin bayani akan taimama amma idan muka zo babi da yake bayani akan sallah to akwai bayanai matsaloli da za a ƙara maka betaye a kan taimama insha Allah idan Allah ya so wannan shi ne ƙarshen wannan babi sai kuma babi na gaba da za mu shiga babi na bakwai yau darasinmu na nawa ne na goma ne ko to insha Allah yana yau darasi na goma ne muke kuma yanzu za mu shiga babi na bakwai shi kuma babi na bakwai fil masjid al-kubbaini zai mana bayani shafa a kan kofi wannan duk yana daga cikin rangwami da sauƙi na addinin musulunci amma da yawa mutane saboda rashin karatu rashin sanin addini sai ki ba mu wahala sai mutum ɗauke shi wani abu ne gaban kamar an zo da wani sabon abu shi kuma gashi nan shekaru ne ɗan ruka ana karanta kuma gashi amma kuma yau an karanta maka yadda da kamar sabo ne abu ne mai sauki har aka ta maka sai da dinga wani irin abu wani ya zo da samu abu alhali kuma matsala kawai karatu ne ba mai kuma sauki ne allah ya kama wannan kuma aka yi ma sai ta kawo ni dan malikiya ne to gashi a malikiyar ta yanzu zai da yawa zai ga mutum yana shi dan malikiyar da to yau ga a malikiyar ka gani abubuwan da kuma yan malikiyar ba ka ga mutum bai yi menene shafa akan kofi kofi wani safa ce da ake ta da fata asalinta ko takalmi ne da ake shi na fata har zuwa idan sau a takaice yanzu abin da yake kama da shi suseji takalmi ne kamar suseji to saboda haka musulunci sai babu wani sauki an ba ka sauƙin duk lokacin da ka sa hukunka ga tsarki to idan ka zo arwalla ta gaba to ba sai ka tube ba kawai sai ka yi shafa a kansu kawai ka ci kwanci aka ba da sauƙi ga mazaunin gida mazu ala sallallahu alaihi wasallam ce an ba shi sauƙin dare ɗaya da yini ɗaya ga mai bulaguro an ba shi dare uku da yini uku kwana uku kenan to amma yau saboda rashin karatu in mutum ya yi sai da shiga ya zo maka da wani sabon abu shi kuma abu ne mai sauki shekara da shekaru ana yanzu kuma ga darasin yana nan kuma sauki ne aka bada to wannan hukun shi ne kuma hukuncin su ya haukan hukuncin society ma ina ba ta fahimta duk lokacin da ka sa society to shi ma daidai yake da matsayin hukunci ittifaqin malami mazhabun jamhur sosai kuma yana matsayin wannan abu da kuma mai kama da shi irin ziran gas kama irin sojoji masu takalmin to su ma za su shafa a kansu shari'a ta ba su dama kun gaji sauƙi ne amma rashin sai na lillahi na lillahi ya sanya ka za ka kawo na kan da yin akwai ku hasa mana wani abu ya mutu da bakwai to kuwa ku hasa da kuwa hasa da wani isa sai mu ci gaba su kuma can su da su gyara to ina fata an fahimta kenan wannan shi ne ake kima hubbi yana daga cikin sauki na addinin musulunci da su da taimama masu ga sauki ne allah ya mana yin kasar sauki ne haka jam'in salloli masu lokaci guda duk sauƙi ne da Allah subhanahu wataala ya kawo bayansa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma Allah subhanahu wataala yana son bawa idan Allah ya bashi sauƙi to ya riki wannan sauƙin na Allah subhanahu wataala kada ka riki tsanani to amma kaga yau rashin sani sai mutum ya aka ce kasar sai ta niman ɗin ko ta ba ya ce a mu ɗan malikiya ne to yau ka zo ka saurara da malikiya ko ga karatun duka gaba ke da a malikiya ne maka ari kenan ka gani in ga mutum ya yi haka in ma ɗayan biyu in ma jahilci ya jahilci ne malikiyar ba ya jahilci addininsa bai san addininsa ba na biyu ko kuma ni san zuciya bacin zuciya san zuciya kuma shi yake kai ga hallaka wala tattabi'il hawa Allah ta kada ka san zuciya sai hallaka ka kenan san zuciya ne kawai mutum yaƙi ya san yaƙiya to yanzu kuma ya zama hallaka wa iya su kuma ina ba ta fahimta to amma duka waɗannan ba a ce tilas ba ne amma sauki ne Allah ya bamu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah idan ya baka sauki kuma yana so ka kare wannan sauki to su bar haka kenan yanzu daga cikin sauki da musulunci ya kamana shafa akan kubbi ko kuma mace shafa akan soseki ko kuma shafa akan takalmin rangers kuma ina fata banta to shi ne walahu an yamsa ala al-khuffaini fil hadari was-safari ma lam yanzihuhuma mala yace an baka dama kuma an ba ki dama nan maza da mata ba wai ya yi maza kaɗai ba an mata shari'a ta ba ku dama da mazan da mata mutum ya yi shafa a kan kufinsa filhadari yana zaune a gida ne wasafari ko yana bulaguro ne malam yanzu umma amma matukar bai tube su ba matukar baka tube ba idan ka tube to shi gina ka bata sai ka saki ya ake yi yake wa zalika iza adkhala fihi ma rijlaihi shine a lokacin da mutum ya shigar da kafafuwansa ba'da an gasalahuma fil wudu'i bayan ya wanke su a wajen arwalla tahillu bihi sala arwalla da ta halatta ayi sallah shine ya ake yi yanzu da kayi arwalla ko kika yi arwalla bayan kafafuwarka sun bushe a rola kamun ta sallah yanzu sai ka ɗau sosai ki sai kasa ko ka ɗau huffi kasa ko ki ka ɗau sosai ki kika sa ko ki ka ɗau huffi kika sa a ko ka ɗau rajas ɗinka a matsayin ka ma'aikacin jami'in tsaro ka ɗauka sai kasa bayan ka yi alwalla ina fata fahimta ya ce to fahazan lazi iza a hadasa wata wadda masa alaihi ma to da kai ake magana shi kenan kasa ka je ka yi sallah sai ka shiga harkokinka kana nan kana nan bukata ta kama ka ka shiga bandaki ka yi fitsari ka yi arwalla'anan ka yi tsarki ko ka je ka biya bayan gari ka biya ka biya bukatar ka ina mata banta to yanzu idan ka zo zaka sake arwalla bayan ka yi tsarki ka biyo da susancin da aka babba ka shiga ka fito kuna fahimta to yanzu ka zo arwala da ka zo arwala ka wanke hannu ka wanke fuska ka shafi kai ka zo da ka zo daidan kafa to ba sai ka su bunda sosai da gaba kaka huta ko shafa zaka yi asaba in kufi ne ka shafa in takalmi ne ma na rajasi sai ka shafa a yayi sai ka shari'a ta bada ina fata mu da kun ga anan shari'a sabanin hankali ko ko sabanin son zuciya ka diba ka shiga ban daki ko ka biya bukata ka fito matukar dai baka tube ba kawai in ka zo arwala zaka saki arwala to ba sai ka huda sosai ba kawai safa zaka yi akai shikenan kun ga ai abu ne mai sauki musamman ma a lokacin sanyi kana ga sauki ga lada to sai addinin musulunci fa iza wajada al-ma'a tadahar iza a hadasa wata wadda a fasa alihima saboda haka dan mutum ya shiga bayan bayan gida ya biya bukatarsa ko ya je daji ya biya bukatarsa kawai in ka zo arwalla ko shafa zakai wa illa idan ba haka ba bala in ku ka tube da zaka shiga ban daki sai ka tube safar taka a to ka bata ko kuma da ka fito daga ban daki sai ka tube ka hudda hukun ko ka hudda takarar safar to shi kenan ya baci shi ne ce wa illa fala idan ba ka fito ba a sha ba a'a kawai kafarsa aka baka to haka mazaunin gida an baka dama yini guda da dare guda kawai ka zo arwalla kawai sai ka yi shafa ka yi ta shafa sai ka yi yini guda ka yi dare guda yanzu a shagari to shi ne kuma sai ka tuɓe sai ka sake wata arwalla sai ka sake sauya to kuma har yanzu ma an baka yini ɗaya da dare guda washe gari shi ma sai ka sake tuɓiya sai ka sake arwalla yanzu kuma an baka shi ma har yanzu kare har mutum sai mace sanyi ma yana sauki ne in kuma abu laguro kake to sai ka kwana uku baka tube ba in bulaguro ne kana cikin bulaguro kwana uku zaka yi in ma ka zo barci wanda sun sai ka zan kwana in ka ka tube shi a wajen barci to shi ke na ka bata shi ba a cirewa har sai radda wannan adadin ya kare yanzu kuma sai ka tube ya ka sake a wannan kenan kwana uku kana kwanci da susaitinka a kafarka ko da hufinka a kafarka kawai in ka zo arwala kawai in ka zo gurin shafa zakai to wannan shine sauki ne musulunci ya bamu kuma ga shi na a mazhabin ta malikiya to amma sai ga mutum ya ce ni dan malikiya ne amma kuma an ce ya abu sai ce a ai shi bai gani shi bai doku ba gwani ya nuna rashin karatu to mun ji wannan hukuncin to na gaba ce wasu fatin masahi to ya ake shafar ina fata fahimta to yanzu kuma zai koya mana ya ake shafar shi ne ce an ya shi ala yadda hulyumna min fauki kuffi min ƙarfi a sabihi shi ne mutum zai sanya yadda hulyumna hannunsa na dama min fauki kuffi a sama hukun nasa mana a sama takalmin nasa ko a sama sosaitin nashi min ƙarfi asabi na gefen yatsotsinsa wa ya duhul yusra hannunsa na hagun min ta haki zalika shi kuma a ƙasa sun ma ya zaba biyadihi sai mutum ya tafi da hannunsa ila haddil ka'abaini har zuwa wajen ƙarshen idan sawunsa digadigai wa ka zalika ya fa'al yusra to haka ma zaka aikata da hagun wa yake alayhi wal yusra min fawqi min fawqiha ka sanya hannunka na hagu a samanta wal yumna min asfaliha kuma na dama a hagu insa wannan kun ga yadda ake shafa haka ake shafa wa ya gane wa zai kwatanta mana
na dama eh na dama shi ne
aha a a na dama a sama na dama a sama eh eh
na hagu kuma a ƙasa a duka na a na dama a sama yawa za mu gani shi ne na dama a ƙasa yawa a to dan shuga shi a ƙasar nan jun doktor yau yi- to shuga su hada a yau yau wato haka zasu yi. kun ga yadda doktor ya to shine haka kenan na hagu a dama na wanda sai ka tafi yau ku- ku sake diba kun gani shine haka ne za a yi na ɗaya a sama kenan na dama a sama na hagun kuma a ƙasa sai ya tafi da su to kuma yake wal yusra to haka je ku diba contract ɗin to daktar je mada na gumi to ku yau to ku gani kenan kun ga contract ɗin wancan da wancan ko yanzu kuma shi kuma haka sai tafi yawwa sai ka tafi da su sama yawwa to haka yawwa to shi kenan kawai ɗin kai haka ka gama kawai ka yi shafa ina ba ta fahimta shi ne kawai da ake shafa yawwa ka yawo ta insha Allah to wala yamsahu ala inin fi asfal khuffihi to amma mutum da zai shafa ba a bisa laka da ke karkashin hukunsa awar daba ko kashin dabba hatta yuzilu bi masahi har sai ka gushe shi da shafa a gasalin ko wankewa alal misali to yanzu kasar kafar hufin naka katako laka ko ta kata kashin akuya ina ba ta fahimta to in ka zo da shi ba za ka yi shafa ba a'a yanzu sai ka busar da wannan laka ka kankare lakan nan ko ka kankare wannan kasar ina ba ta fahimta in mai goguwa ce ka goge in kuma ya an sa mata ruwa ma kuma sai ka sa ruwa ka wanke ina ba ta fahimta to yanzu kawai ka zo sai ka yi shafa yanzu wannan wanki ba wai na shafa a'a saboda wannan dattin lakan nan ita ce zaka dangare in mai ɗagaruwa ce ta kankare in kuma har sai an sa mata ruwa ta ɗan kama to kuma sai ka sa ruwa ka wanke wanda ya shafa a kai shi ne ke wala yamsa wa alaɗi ni bi asibali kofihi mutum ba zai shafa ba a ƙasan kofinsa a warasin daba ko kuma kashin dabba shi ne warasin daba hatta yi zilahu har sai ya gusar da shi bi masani da shafewa ne a gasanin ko kuma wankewa wakila aka ce yabda'u fi masayi asfalihi min al-ka'abaini wasu malamai suka ce a zai fara shafewa fi masayi asfali ma'ana shafe kasan min al-ka'abaini nan daga idan sawunsa ila adrafil asabi zuwa ga yatsu li Allah ya sila ila aqibul hubbihi domin kada ya je karshen hubbin nasa min rudubati shay'un min rudubati akwai wani abu na danyantaka ma masaka min kuffaini min kashabin na daga abin da ya shafe na daga hubbinsa min kashabin ma'ana ni na kankare wani abu da ya kankaru mana wani kirci ko kuma wani abu da ya ta'allaka a cikin shi wa in kana fi asfali in fi asfalihi in ko da ya kasance a karkashin sa akwai laka wala yamsahu alaihi ba zai shafa kai ba hatta yuzilahu har sai ya gusar da shi ma'ana in akwai wani abu karkashin wani in naka to sai ka gusar da shi ma'ana in baka kusar ba kamar yanzu ka yi shafa ne ka bar wata lam'a ne ina fata fahimta kenan sai ka kankare wannan abu sai ka yi shafa a kai shi kenan in abin ko kankarewa ta isar masa to shi kenan sai kankare in kuma har sai ya kai sai an sa ruwa to kuma sai a sa ruwa shi kenan amma ruwan ba na wannan ne ba a saboda wannan dattin da ya dace ka kankare ka fitar da shi insha Allah to wannan shine kuma karshen wannan bayi ina da kuma kaya ya zo ko kaya ya tsinke gindin kaba ko lokaci ya zo kuma mun zo karshen babu kenan sai mu kwana a nan sai Allah kai mu sati mai zuwa inda ran da lafiya sai mu tashi a sabon babi babi na takwas babu bi auqati salatu asma'iya yanzu kuma sai mana bayani akan lokutan sallah na shari'a sai mu dawo ga a mazhabin malikiyya wai shin yanzu yau lokutan sallolin da muke yi yayi daidai da mazhabin malikiyya ko kuma da muke a baki insha Allah Allah kai mu kaga sai mu gani wa asma'iha da kuma sunayen sallolin insha Allah da fata abin kwanta daidai Allah ta ramu cikin ladar abin da kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ta ka samu da guje mata fasbahanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh